الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi biyar ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hudu ne hudu ko biyar a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan kira annaba alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na hudu a cikin wannan sura mai albarka suratul safat mun kuma tsaya aya ta 122 za mu tashi aya ta 123 muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu iko aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين Allah madaukakin sarki ya ce wa inna Ilyas hakika annabi Ilyas alaihi salam la min al-mursalin yana cikin manzanni iskala li qaumihi a tuna lokacin da yake wa mutanen sa ala tattaqun kin ba za ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ba a tad'una ba'lan yanzu ku rika kiran wato wani gunki wa tadruna ahsanal khaliqin ku kyali mafiya kyawun ko mafi kyawun masu halitta Allah rabbakum lalle ubangiji shine wanda ya halitte ku wa rabb abaikum kuma shine ubangijin iyayenku al-awwalina tun na farko sai Allah madaukakin sarki yake bakan da buhu malan kata da yake cewa dai ta suna cewa Iliyas shi annabi Iliyas shine Idris annabi Idris alaihi salatu wassalam kamar yadda Ibn Abi Hatim ya samo ruwaya daga Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud yana da ra'ayin cewa Annabi Iliya shine Annabi Idris amma kuma wasu daga cikin malamai ba su sallama wa wannan maganar ba kai sai ta cewa Annabi Idris Annabi Idris shine Annabi Iliya cewa Annabi Iliya daban tun da Allah madaukakin sarki ya ambace shi a matsayin Iliya ɗinsa shine Iliya to shi ne Allah madaukakin zargi yake in kana li qaumihi katina lokacin da yake da mutanansa ala tattaqun ay ala takhafuna Allah fi ibadatikum ghairihi fa za ku ji tsoron Allah wajen bauta masa ko kuma wajen bauta wa waninsa a maimakon sa ba a tad'una ba'lan yanzu ku rika kiran wani alba'al shi ma wajen ba'al malamai su wato maganganu akai Abdullahi da Abbas da Mujahid da ɗalibansa Mujahid da Ikrima da Qatada suna cewa ba'al ana nufin wato rabban yanzu fa rika kiran wani ubangijin daban wa tazaruna ahsanal khaliqin ku rika wato ko ku kyale wanda yake mafi kyawun masu halitta amma Qatada da Ikrima a wata lugar da wancewa suka yi shi ba'al yare ne na mutanen Yaman Abin da ake nufi da shi kuwa shine wato wato gunki gunki ne amma gunki gunkin mamaci sai ka sanya mata suna ba'al a garin ba'alabak wani gari ne ba'alabak sai suke kiran wannan gunkin da sunan da yanayin sunan garin saboda haka sai suke bautawa a wannan gunkin a maimakon Allah madaukakin sarki to zaid bin aslam da shi da wani sun ce sunan gunki ne kawai ismun min asma'i sanam ko kuma ismu sanamin kana ya abuduhu ahlu madina mutanen madina ne suke bautawa wannan ba'an din a can wato um ba'alabak ko kuma a madina ko a ba'alabak wasu kuma suka ce a gari ne a yammacin dimashka yan siriya saboda haka shi ne ba'al to shi sa malamai su ba da wata fa'ida akan cewa sunayen da suka zo na gunki alkur'ani wanda Allah ya ambata da sunan su karara ba su da yawa dan wasu na cewa ba su fi guda tara ba kaga tun daga inda Allah yake wala tadarunna wuddan wala suwa'an wala yabuta wa ya'uqa wa nasra kaga an kawo guda biyar anan sai kuma wayanne afara'aytumul lata wal uzza wa manata kaga takwas kenan to na tara sai suka ce da ba'al ba'al wannan shine na tara cewa su kadai ne wato gumakan da Allah ya ambata amma aljuti wa dagut fa ai wasu suna kiran wayannan ma da wato gumaka aljuti wa dagut duk da wasu sun ce ba sunan kamar da imamu Abdullahi na Gondi ya kawo a cikin ifayatu zuwa fa'i Sudan tafsirinsa ya kawo magana cewa ana magana shi ma aljuti wa dagut sanaman gumaka ne ka gan ka hada guda goma sha ɗaya ke to wayannan su ne gumakan da Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin alkur'ani shine atazaruna ba'lan atazaruna ba'lan yanzu ku harka bauta wa gunki wa tazaruna ahsanal khaliqin sannan kuma ku kyale wanda yake mafiya kyawun masu halitta Allah rabbakum Allah madaukakin sarki shine wanda yake ubangijinku wa rabba abaikum alawwalin kuma shine ubangijin iyayenku na farko sai Allah yake ne فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين innahu min ibadina almu'minin Allah madaukakin sarki yace fa kadzabu shi ma annabi Ilyas din suka karya daki bidda wato sanan da awadi yazo musu da ita cikin sauki sai suka karya daki fa innahum la muhdarun Allah yace to ku sani cewa za mu halarto da su cikin wuta sakamakon karyata mana manzo da suka yi illa ibadallahi almukhlasin amma banda bayin Allah nan da Allah ya tsale su daga cikin wancan fata wa tarakna alaihi bil akhirin kima annabi Ilyas Allah madaukakin sarki ya sa masa kyakkyawan ambato kaga baka da wurare da yawa hatta ambatansa tarihin sa baka da shi cikakke ambatansa ma bi wurare kusan guda biyu baka iya cewa an ambace shi alqur'ani ba wa tilka hujjatuna da tazo da shi da kuma nan da muka biya ba shi da yawa amma kuma zaka ji da an faɗi sunan kana kaunarsa to shine wa tarakna alaihi fil akhirin sannan shi ma muka sanya masa kyakkyawan ambato ga wanda za su zo baya salamun aminci ya tabbata ala iliyasin da iliyasin to anan ne malamin ta tsara wato karar juna ilimi akan me ake nufi da iliyasin wasu malamai suka ce wato um shine annabi iliyas ne har yau saboda laraba suna da salo idan suka zo faɗar sunan abu kamar Isma'il yace Isma'il Jibril Jibril su sa nunun a ƙarfi sai suka ce shi ne jiwa Ilyas din nan zai ce Ilyasin bi shi ne bi wasu kuma malayan suka ce a'a shi wannan wato um Ilyasin din da shi ne Idris domin wai akwai kira mulugar da tazo tana cewa salamun ala idrasi kaga kan masu ra'ayin cewa annabi Idris shine Ilyas saboda haka suna nan akan tafiyar amma gaskiya daban-daban ne domin kowanne Allah madaukakin sarki ya ambace shi guri daban to shine yake cewa kamar yadda ake cewa Isma'il sai ake Isma'il um Jibril Jibril Ilyas ma Ilyasin amma akwai wata fassara daban kuma da aka samu daga Abdullahi dan Mas'ud da yake cewa Iliyasin din nan yace ai wato ana nufin ali Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wai ahlul baiti to ake nufi da wato Iliyasin domin a tasa qira'ar salamun ala aliyasin aminci ya tabbata ga ali shine wato um iyalan yasin sai a farko mun faɗi farkon yasin ba cewa ya ta ana nufin annabi alaihi salatu wassalam cewa wai iyalan annabi alaihi salatu wassalam duk da cewa ba ita ce fassara mai karfi ba magana da tafi karfi shine cewa iliyasin shine iliyas to aminci ya tabbata ga annabi iliyas alaihi salatu wassalam sai Allah madaukakin sarki ce inna kadhalik mu ba kamar haka ne na jijil mu'minin muke saka wa duk wanda ya kyautata innahu min ibadina almu'minin hakika annabi Ilyas yana cikin bayin mu mu'minai sai Allah yake wa inna luqan lamina almursalin إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون Allah madaukakin sarki yace wa inna lulan hakika annabi lut alaihi salatu wassalam ladin al-mursalin shi ma yana cikin manzanni in najaynahu katina lokacin da muka tsiratar da shi wa alahu shi da iyalansa ajma'ina gaba daya illa ajuzan amma banda wata tsohuwa fil ghalibina cikin waɗanda suke suka yi raguwa waɗanda aka halaka Allah yake summa dammarna al-akharin at-tadmir shine al-ihlak cewa sannan muka halakar da raguwar wa innakum latamuruna alaihim musbihin hakika ku kuna wucewa ta kan wayannan mutanen ta inda aka halakar da wayannan mutanen mutanen annabi lut musbihin da sassafe in za ku yi tafiya ku zuwa sham dan kasuwanci wa billahi in kun tashi tafiya lokacin ko dawowa ku dawo da daddare duk ku ce ta wannan garin sai Allah ya ce afala ta'qilun ba ku da hankali ba ku ganin irin narkon da Allah madaukakin sarki ya musu ma da yake yukhbiru ta'ala na abdihi wa rasulihi lut Allah yana bada labari dangane da bawansa kuma manzansa annabi Lut alaihi salatu wasalam wanda yana cikin sunayen mun taɓa faɗa wannan a baya cewa sunayen da zaka ji bai da yawa a cikin mutane da wahala ka ji saboda munin albashar duk da cewa wato duk ɗansa aka za a jingina shi zuwa da zuwa gare shi ɗansa kaga yanzu in za a yi hisba da ɗanka zuwa gare ka misali ɗan injiniya Ali cewa za a yi alawi haka za a ce to ka shi ma wanda yake ɗaga annabi lodi haka zai zama lodi kagan kace allodiyun kowa zai fassara shi da wani abu daban ko kai yanzu ba za ka zo a ji sunanka ɗanka lodu sunanka lodu ɗanka kuma dangara masa wannan abun wani matsala ce daban za ka fito shi din da yayi wannan masdari kenan alliwat wato abin da annabi alaihi salatu wasallam ya kirawo ya kira ya kirawo da saduwa da mace ta dubura yake wato allutiyatu sughra haka annabi ya jira ta cewa karaman luwadi mutum ya sadu da iyalinsa ta baya sai annabi ya jira ta da karaman luwadi saboda haka kaga sunan annabi ne amma yana ɗaya daga cikin sunayen da zaka ga ana gudun su saboda wasu matsaloli da wahala kaji mai suna lulu kamar yadda sai ga muku ni banda wani da muka taba karatu da shi wata da ya kira da yake mun an mara haihuwa ya sanya wa zunan sa lutu sai da kuma tambaye ta wallahi nace me kace yake lutu nace to Allah ya raya ai ya kamata ko dan ka kiyaye wato me yake kira sa kima kanka ba sai ka kiyaye ba annabin kake gudu ba amma akwai matsaloli da yawa saboda ciwo ne wanda yake babba kuma a ta kai ka ta wajen wani hausa in malamin sunan sa lut sai dai abu mai sanar ko lutari ne ya haya shi kuma makaryaci ne a ta a cikin in ka karanta tabari za ga mai yawan tsebo karerayi shi kansa makaryaci ne lutari ne ya haya to kaga mutum kawata ya kaucewa abin da zai iya taba martaba da kimar iyalinsa to kai shi annabi lut ba shi da matsala annabi ne na Allah sannan kuma wato manzo ma a cikin annabawa wanda yake da daraja amma mutanen su suna da wata dabi'a da Allah madaukakin sarki yake kalubalantar su akan ta kuma baya kanta to shine kaje yake gaya mana Allah ya tsiratar da shi baina azhurihim huwa wa ahlihi shi da iyalansa illa mar'atuhu amma banda matarsa fa innaha halakat ma man halaka min qawliha an halaka ta cikin waɗanda aka halaka cikin mutanen annabi lut ko kuma da mutanen ta fa inna allaha ta'ala halakahum bi anwa'in min al-uqubat kuma Allah ya halakar da su da nau'o'in azaba domin nau'in azabar da aka yi musu sai da aka kajar garin gaba daya وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود إذا aka mala'ikun sama ta dai suna biyo ke kirar kajin garin sannan aka biyo su kuma aka biyo su da ruwan duwatsu na jahannama saboda munin munin wato al'a wato abubuwan da suka dauko na tabi'a sannan garin bayan an kona su sai da Allah ya bar alama isa ake kalubalantar masu wucewa alama ko yanzu mutum ya biyo wucewa shi sa annabi yake idan kun je wucewa ku wuce kuna masu sauri da neman tsari amma mutanen yanzu mutum zai je gari ne a Kado cikin Iraki mutum ya je ya tsaya a garin ya hotuna annabi fa cewa ka wuce kana da neman tsari inda hali ba ka zubar da hawaye amma mutanen mu mutum zai je hoto wai ya je gurin ka duba kaga matsala abin da ya shafi luwaɗi har yanzu idan aka kama mutum a shari'ar musulunci kace kirayi kuma da yanayin kisa ne muni kawai shine suke ba da misali a ce a wani guri ne tsaho a kwatanta yadda aka yi wayanta inda sama aka je da su to shi ma a je sama da gidan murtala a dawo ne kuma a biyo sannan a ce ya wuce rijiya mai gaba dubu sannan a sako mata dutse a ka yadda alƙali ya ga dama amma dai mummunar azaba ce saboda ai wanda zai nemi namiji dan uwansa dabba ne me yasa annabi yake wanda ya nemi dabba a kashe shi da dabba sannan idan mutum ya nemi ya nemi wani bazan yaro ko karami bazan mai aure ko wanda ba mai aure ba duk suriyar annabi yake a kai faqtul fa'ila wal maf'ula lahu au kama kan ku kashe wanda yayi da wanda aka yi gaba daya kaga sabanin wasu sauran laifuffuka saboda haka laifi ne babba laifin luwaɗi to sai ne aka ce wai wasu canza salo yanzu tunda ana kama yan luwaɗi kuma ana kyamar su sai su auro mata amma ba za su sadu da ita ba sai dai su rika luwaɗi da ita abubuwan da ke faruwa yanzu kenan ka rika zuwa kotu kallo ka ga rigima irin wannan cewa tun da ya aure ta ta baya yake neman ta da akwai yarinyar da aka zo da ita kotu tana bayanin cewa tunda ita wato kiwon innocent ba ta yi biye biye ba wace komai ba ta dauka cewa yadda yake saduwa ne haka ake saduwar aure bata sani ba bayan zamani wace wace biye biye wace kalle kalle ba da abubuwan wato ta taso daga gidan tarbiyya amma ba yi mata bayani ba to da ta je ta dade yana neman ta ta baya har sai ka fara samun matsala da ta je gurin likita ya gari to shine yake cewa sai me yake da mutum ce kaza kaza to daga nan likitan shine ya hada ta da human rights aka je abin ya zama har an je gaba alƙali kuma bai dinayin ba to akwai wanda wallahi yanzu ɗabi'a su kenan sun san cewa idan mutum ya biyo ta wannan bangaren in aka kama shi za a yi rika kyamarsa cikin al'umma to sai ya je da niyyar aure auro ta amma ta baya zai rika neman ta saboda masifa kawai Allah ya kiyaye to kaga wajibi ne za ka aurar wa da ɗanka wato ba mu za ka aurar da ɗanka ka san wa za ka aura ya zama wajibi to Allah madaukakin sarki ya ce annabi Lut yana cikin manzanni idna jainahu wa ahlihi yayin da muka tsiratar da shi da shi da iyalansa aka sai aka yi magana iyalansa ajma'ina gaba daya sannan sai aka yi istisna'in illa ajuzan ku kalli wani wato wata kalma da Allah ya amfani da ita akan matan da yazo bai ce wata baiwar Allah ba ko iyalin sai ya faɗi wata tsohuwa tsohuwar banza ba ce illa mar'atahu ba anan duk da wani gurin an faɗa amma nan da aka zo da fito ma da imra'atu din sai aka ce wa karfa ka dauka ma kaga wani aka ce matar annabi ce ce a Allah zarki Allah ya ce mata kaza da aka je wani gurin sai aka ce ba ajuzan tsohuwar banza ce ba mutum ne kirki ne shine illa ajuzan fil gadi sai dai wato wata tsohuwa da take cikin waɗanda suka rage halakakku kaga ai Allah ya bada misali shi ta wata annabi Nuhu alaihi salatu wassalam annabawa ne amma ba mutanen ki matansu amma ba mutanen kirki ba to Allah madaukakin sarki zai iya jarabar ka ai ba ku wato lullube kura da fata akuya kana mutumin kirki ka je kuma ka auro da ba ta kirki ba wannan duk zai iya fada a jarabawa tunda ga Allah annabi Nuhu alaihi salatu wasalam ga matsalar da ya faru da ita matar da ba ta da kirki annabi Lut ma haka shi sa Allah ya ba mu misali a suratul tahrim daraba Allahu masalan lil ladina kafaru imra'at nuhin wa imra'at lut sai Allah ya ce kana ta kanta abdaini min ibadina salihain fa khanatahuma fa khanatahuma Allah da kansa yake Allah ya buga misali akan wasu mata guda biyu waɗanda mutanen kirki suke auren su tana ƙarƙashin mutanen kirki amma su mahaɗinta ne fa khanatahu ma fa lam yughniya anhu ma min Allah shay'a Allah madaukakin sarki yace duka matan annabawa ne kasancewar su ƙarƙashin annabawa aka ba zai amfana da su da komai ba rana alkiyama ba za a ce da su urkulan nar ma'a dakali ku shiga cikin wuta tare da yan wuta aka za a tura su wasu malaman tarihi na kawo sunan su ce dawa'ila dawa'ila ta wato bani Isra'iliya ce ana kawo wa cewa sunan su kira amma babu wani hadisi ingantacce da ya nuna haka inda ba ma bukatar sunan su ne za mu yi yawa to saboda haka kaga dai ba za ka sa ko za ka sa sunan yakka ne sunan matar annabi Nuhu ko annabi Lut ba wanda zai sa don ba mutanen kirki bane to yasa ba a damu a kawo ma sunan ba ba to shine illa ajuzan fil ghadi Allah yake summa dammarna al-akhari sannan rabuwar muka halakar da su wa innakum latamuruna alaihim musbihin kuna wucewa ta gurin da daddare ta tasadun din am da sassafa kai bayan asuba wadi layli ku dawo da daddare ko da yamma ya Allah yake afala ta akidun yanzu ku ba ku da hankali mutum ba zai yi hankali ba shi so ake duk wanda Allah ya yi wa azaba har yanzu ka je wucewa ta garin akwai alamar gurin kamar ya kore to duk wanda Allah ya wani jarabawa so ake kai ka daudar abun mamaki kai dan Allah yanzu ba ka mamaki an kai wani da kai je karan jiya makabarta kafin da yake da kai aka kai shi aka dawo kuma ba za ka jin labarin ka wanda za ka kuke wannan ba zai zama ma darasi ba cewa tun da wani ya tafi nan tun kaza wannan alluran da kaga ana rubuta shi sauran kaza wani ya miki har yau kowa ya bai taba yi ba ba duk wayannan abubuwa ne shi sa mu je karan jiya da wani dattijo ya rozu wani dattijo magana da ya faɗa ta shiga jiki na kwarai da gaske yake cewa kaga dattijo ne ya manyan jiki ba sai yake cewa kaga shikenan saura ni kadai yake kaga da da wani da wani ya rika lissafo duk dattijon kuma shikenan saura shi kadai kai to wannan darasin ake so ka tuna cewa ba ma dattijon ba kai ma yanzu da aka kai wani da kai ka san cewa fa ba zai dawo ba to shi ka duk wani abu da Allah ya yi wa wasu mutane to yake ka daudar abin da aka ga mutane Annabi Lut alaihi salatu wassalam wayanna abubuwan cewa ga wasu na wucewa ta garin wayanda da suke zuwa su yi kasuwanci Allah madaukakin sarki da ya ba su labarin to yake su daudar jiwa to yake su jirge da kai kawai ba ki daudar da cewa kai ma an ka mutu ba sai da ce ilka ummatun qad khalat la ma kasabat wa lakum ma kasabtum haka za ta saboda haka wannan shi ne shi za Allah yake ba shi da hankali ita ke ta zuwa gari ya wuce wani ma hanyar sa kenan duk wata ko duk sati amma baya hankalta sai Allah yake wa inna yunus lamina al-mursalin إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين Allah madaukakin sarki yace wa inna yunus hakika annabi yunus alaihi salatu wassalam la min al-mursalin shi ma yana cikin manzanni kaga Allah yace yunus ba yunusa ba da ba wuce yake bada ko inusa ko yunusa a'a yunusa wa inna yunusa la min al-mursalin hakika annabi yunus alaihi salatu wassalam yana cikin manzanni abaka katina lokacin da abaka ya gudu ina jituwa da Abdul Adi gudajjen bawa in abaka lokacin da ya tsere ilal fulki zuwa ga jirgin ruwa al-mas'ul wanda yake makare da mutane za su yi tafiya ya Allah maraukakin sarki yake fasahama sai yayi ƙuri'a yana cikin waɗanda suka yi ƙuri'a jirgi yana ta tambal tambal a ruwa zai faɗi to a ɗabi'a sai suka ga yana wannan motsin sun sa akwai mai laifiya to shine aka yi ƙuri'a fakana min al-mudhabin ya annabi Yunus ya zamto cikin al-maglubin waɗanda aka rinjaya ya la yake falta kama hulhutu bayan an gama kuriya akwai sai aka wurga shi cikin ruwa kawai ana wurga shi cikin wani kifi kato ya haɗi wa huwa mulim yana wato abin zargi falaula ba dan shi annabi Yunus annahu lallai shi annabi Yunus kana min al-musaddiqin ya kasance cikin masu tajiri ba Allah yake lalabi ta fi badani da mun masa kabari a cikin jibi ila yin yuwa asuna har zuwa ranar alkiyama da shi kabarin sa tun ba ma ta hufa akbara da Allah ya fada to da cikin jibi da nan zai ta zama jiran da aka tafi kiyama za a fito shi ne wato ila yin yuwa asun zuwa ranar alkiyama yanda yake fa na badna amma sai muka fitar da ai alƙainahu muka wurgo shi bil ara'i a gefen gaba gurin da ba ruwa wa huwa sakin yana jikin sa yayi kamar mara lafiya kamar dan sakon da aka yanke shi yanzu ko jikin da aka dafa aka jikin sa ya zama yadda ka san an dafa naman sa aka yi koma shine wa huwa sakin sai Allah ya ce wa ambatna alaihi shajaratan sai muka fitar masa wato kaga gurin da jirgin ruwa ya ko titi ya da shi guri ne sai kalba komai nan da nan sai muka sa ambatna alaihi shajaratan sai muka sa wata wuce nan da nan ta fito a gurin din ya kaci ne ta jima shine zuwa da sai gaji ƴaƴan dima shine duk abin da yake wato bare shi yake ba ya tsori yake a kasa sai wata ce kankana har wani malami na duba tafsirinsa sai da yayi magana ya ce yace kankana sai da ya kawo wato fawaid ɗinta da yawa cewa tana da kaza da kaza azali anan nabi yana magana cewa ita kankan aso ake ma an ta biyu ba cikin da a ci ba a wanke zaman kawai ka cinye ta duka sai ta fi fa'ida abinda kake ba akuya ya fi fa'ida ke da ya ce ka ga wannan bai ba bulendin ba ya ba ba zai ci ba sai dai bulendin gaba ɗaya to saboda haka ya kawo wannan fawaid ɗin na kankana da yawa to saboda haka wasu kuma ka ce a ya ƙadim kabewa kabewa ita ce ya ƙadim har suke kawo hadisi Anas bin Malik cewa wani tela ya taba gayyata Annabi alaihi salatu wasalam gidansa cin abinci da yazo sai kawo masa romo da gurasa a cikin roman sai aka yi roman da kabewa Anas bin Malik yace sai naga Annabi yana bibiyar kabewan nan yana ci a ƙarƙashin wannan ayar suke kawo wani cewa Annabi yana kan kabewa to ga su sai suka kawai da ƴaƴan dima ka ka biyo na ciki gurbi na ciki um yawa duk wayannan um su kankana duk suna to shine Allah madaukakin sarki yace ya kadin din kenan to shine yace wa arsalnahu ila mi'ati alfin sai muka aika shi ila mi'ati alfin zuwa wato mutane dubu ɗari au yazidun kuma fiye da dubu ɗari za mu zo mu bayanin aukin nan me take nufi Allah ya ce fa amanu duk sai suka yi imani wayannan mutanen fa mata'anahu mutanen da aka tura shi kenan gurin su karo na biyu kun ga mutanen farko yanzu za mu fada ai guje guje muke yi saboda yana tsoron kada Allah ya saukar da azaba yana cikin to gaba ɗaya wannan mutanen bayan Allah ya fitar da shi karo na biyu sai suka yi imani fa mata'ana muka ji yadda su daɗi ila ɗin zuwa wani lokaci abin da ya faru da annabi Yunus alaihi salatu wassalam yayi da awa cikin mutanen sa yayi kiran yayi kiran sai ran su suna da taurin kai ba su ji ba wannan dalilin ya sa yake ganin wayannan mutanen in dai na tsaya na biyo mutu to Allah zai halakar da su kuma ina cikin su saboda yana da labarin annabawan da aka yi a baya mutanen su aure wato sai musu taurin kai Allah ya halakar da su da wannan yayi gini to sai ya taso kawai ya fito ya bagare to shi sa Allah ya ce to ku sani yana cikin manzanni lokacin da ya gudu kaji ya ji a baka domin ba umarni aka ba ba bambancin fitar annabi Ibrahim da ta da yake wa kala inni zahidun ila rabbi sayahdi kaga shi umarni aka ba shi amma annabi Yunus ba wanda yake hijira akan kansa yake ganin bari ya hijira to shi sa ayar gaba za ta fito da abun fasa hama da yake da jirgin ruwa aka fara ƙuri'a yana tambal tambal sai aka ce dole akwai mele to da aka dauko ka san ƙuri'a kuma yadda za a yi cewa ruwa ko jirgin ruwa misali waje ko ciki aka bar guda ɗaya ya tsakuro mai ruwa ko kuma waje sai ɗan jikin ruwan suke ganin wannan dattijan ta yaya kai ya kamata a sake ki kamata a ce dattijan nan bane mai laifi a jikin da kansu suka ba shi hanzari aka kuma yi ta ƙara faɗawa kansu sai da aka yi sau uku suka ce to babu da wani option nan da nan kuwa aka wurga shi ana wurga shi kuma Allah ya turo wani kifi irin ƙaton nan wanda zai loma da shi kamar wayar kenan ya loma da shi bai ba san ya ci komai ba to shine Allah yake falta kama hul hudu ana hurga shi wannan kifin ya hadi shi wa huwa mudir yana abin garbi ina gargin shine ba baka umarni kai hijira ba kai to me faru falaula annahu kana min al-musabbihin ba dan ya kasance cikin masu tanzihi ba a ga wannan kalmar cewa falaula annahu kana min al-musabbihin ya kamata ka ja mata layi kai ta dabburi akan ta asali ba sai da ya shiga bala'i yanzu kira Allah ba dama ɗabi'ar annabi Yunus alaihi salatu wasalam kullun cikin tadbiyi yake kaje ka duba fawaidul istighfar wa tasbih kaga abinda ba a so annabi cewa ya ta'arraf ila Allah bi raha ya arifka fi shidda so ake kullun ka rika tuna Allah za ku ga wanda yake da ɗabi'a istighfar kullun da kuma a ɗabi'a ta sai kawai ba sai an sai guda kaza ba kawai da ya subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah alazim kawai ya dau dabi'a ta irin wannan gurin da yake ya ubangiji yi min kaza sai Allah ya ce me kace su amma wanda ya zanto shi kullun ba zai roki Allah ba sai ya ji masifa to shi ne yake dadewa Allah bai kula shi ba amma wanda ya zanto dabi'a ta kawai fadkuruni azkurkum Allah ya ce ku rika tunani ni ma zan rika tunawa kana cewa wayyo sai Allah ya ce ni kuma ku auna ku ko a cikin mutane yanzu za ku wanda baya roƙon mutane wanda kace ayi kaza za ka ga da wuri zai ka auna da gani a gidanku yanzu yayan ku yana da kuɗi cewa kullun ga wata na ta rufe cewa ayi kaza to wallahi kai ran da kake ya ya kamata ai kaza zai ce sam an wada saboda baka roƙon sa musamman idan ya zanto duk abin da ya sa ka kare kare mar biyayya baka wato yi masa fito na fito to duk ran da bukata ka ta taso zaka ga Allah Allah yake baka roƙa ai ba to dan adam ba ke nan ballan da ubangiji madaukakin sarki to shi za a ce so kullun ya zanto kana kiran Allah kullun kana zarri ya rabbi lillahi jiraka lokacin da kake cikin annashuwa kai sai kiran Allah ya rika fitinda to da zarar ka shiga musiba kuma sai Allah ya rika neman me za a yi ba to shine bambancin da wasu ke zawo za ga wani abin da ya iya kullum kawai roƙon Allah amma baya tunai shi so yake Allah ya mar kawai amma ba zai rika ambatan sa ba to wanda yake so Allah ya rika shiga labarinsa da wuri ya rike wannan sanan tazmini da istighfari ran juma'a ka dauka lati annabi ka aje duk sauran daren juma'a da ranar juma'a ina yawan faɗan wayannan abubuwan domin shi addu'a da tarbi da irin wannan zikirin ba za ka gane roman ba sai ka fara yi wani irin romo ne da ba a fahimta su sai ka shiga kogin Allah saboda haka ka je ka rika yi ka dau wannan salan ka gani ka ga abubuwan ka komai yana tafiya yadda ya kamata sai ka ji wasu suna cewa me sirrin wannan shine sirrin saboda haka ya kamata mutane su dauki wannan salan in dai za ka rika yin wannan to duk ran da kake wayo Allah zai ce ni kaga ɗabi'ar annabi Yunus ne duk da wasu malaman sun ce wai sallah ce ta nawabi yana dai wai yin sallah an kuma dai ai ana nan domin akwai wanda suke kawo wa cewa wai a ta a cikin jihun da ya tunda ƙato ne wai ne yana samun kansa miƙewa ya fara sallah akwai ba su kawo wannan cewa wai sai da ya tashi ya raka'a biyu to shine tasbihin to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana falaula annahu kana min almusabbihin ba dan ya kasance cikin masu tasbihi ba wato da amma kan yana tana Allah la ladhi tasbihi ba dani kun ji abin da Allah yake cewa wato da horan da za a yi mar duk da annabin Allah ne za a kyale shi a cikin kibo inda yanzu ya fara kawai to za a kyale shi a cikin kibi ila yau ba a tuna duk ambatan da zai kai kyale shi za a yi har sai ranar alkiyama za a fito shine da nabi kabi batini ila riwatu Allah yake fa nabadnahu nan da nan sai muka fitar da shi bila ara'i azaba muka jefar da shi azaba wa huwa saqim yana mara lafiya cikin sa kamar mara lafiya kaga cikin wato suratul anbiya Allah ya ce wa zannuni idhaba mugabiban fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin cewa ku tuna zannun shine annabi Yunus lokacin da ya tafi mugazuban yana mai fushi wala ko bazanna allan naqdira alayhi sai ke tsammanin allan naqdira alayhi annan wato allan nubayyika alayhi cewa ba za mu kuntata mar ba abin da yasa a ranka kenan cewa ba abin da Allah zai batun da hijira idan ya kauce wa masu sako sai Allah madaukakin sarki yake fa na dace zulumat ai kuwa yana fadawa cikin wannan jirgin ruwa ana jefa cikin ruwa kawai sai fada cikin kifi sai gashi a cikin dukkan duhu bayan duhu Allah ya ce zulumat ne saboda da ya shiga cikin kifi kuma ga ga duhun cikin kifi ga duhun cikin ruwa shine az-zulumat yana jin wannan zai ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin kaga magana cewa tadbiyi ya fi karfi akan cewa sallah yi domin ga shi a suratul anbiya an faɗi salan abin da ya faɗa ba ba wanda ya cancanta a bautawa wato sai kai shi malamin ce kai wato ya ce inni kuntu min az-zalimin ina ce wanda suka zalunci kan ya ce su bai no nau'i uku su ba na farko shine kalimatu tauhid da ya kawo la ilaha illa anta tauhid yake subhanaka sannan sai tasbihi kuma sannan tuba na uku shine inni kuntu min zalimin sannan yayi confession israfi cewa nayi kaza wannan abubuwan guda uku gaba ɗayan sa annabi Yunus alaihi salatu wassalam shine fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin to nan zaka iya zamu zo ta aya nan gaban Allah ya ara mana lokaci cikin suratu nur da Allah madaukakin sarki yake cewa فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الهود إذ نادى مكذوب إذن لولا أن تداركه نعمة من ربي لنجد بالآراء وهو مذموم وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين to idan wani ya zo ya kalli wannan zai iya cewa kamar wato Allah ya ce fasbir li hukmi rabbika kai kai hakuri da hukuncin ubangijinka wala takun ka sahibil hudi kada ka zamto kamar ma'abucin kifi da annabi alaihi salatu wasallam ake kaga lokacin da fasikin yayi yawa aka takura annabi alaihi salatu wasallam diba duka abubuwa kala kala da fadar maganganu maganganu sai Allah yake hakurkurtar da cewa kai hakuri kar ka zamto kamar annabi Yunus alaihi salatu wasallam domin kaga shi hakuri ya kasa ya fito ya bar gari idnada wa huwa mazmum lokacin da ya kira ubangijin sa yana abin jirgi to sai Allah madaukakin sarki yake cewa laula an tadarakahu ni'matun min rabbi ba dan ni'mar ubangiji ta riske shi ba lan yujida bil ara'i can wa huwa makdum da abuwa nan kuma wa huwa mazmum yana abin zargi sai Allah yake fajita bahu rabbuhu sai Allah ya tsere taddi ubangijin sai ya tsere taddi da shi wa faj'alahu min as-salihin ya sanya shi cikin nagartattun bayi shine wanda zaka ce ba cin karo tsakanin ayoyi wa huwa mazmum da huwa wato mudin yana abin zargi sannan kuma yana abin zargi har yau babu wani abin zargi can kuma wa huwa makzum yana wato wanda yake cikin damuwa to shine yake falaula annahu kana min al-musabbihin am la labisa fi badanihi ila yawmi ba'thun fanabadnahu bil ara'i sannan sai muka jefa shi muka jefar da shi a gaba wa huwa sakin yana mara lafiya aka ce jikinsa ya dahu a wannan lokacin ita wannan bigiyar ita ta mai inuwa ya tashi wato ya miki wa ambatna alayhi shajaratan min yaqin muka fitar masa da bigiya wanda take ta jima kankana ko kuma kabiwa wa arsalnahu ila mi'ati alfin to bayan nan sai muka aika shi zuwa ga wasu mutane wanda mutane ne da sun haura mutum dubu au ba qur'ani baya zuwa da shakka ba shakka ba tana nufin wa kamar yadda muka karanta a suratul baqara thumma qatat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qatwa ay wa ashaddu qatwa an gane ko ko kuma idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashiyati llahi aw ashad ayu ashad khashiya an gane ko fa kana qaba qautaini aw adila ayu adila duk wannan aw din ba tana nufin shakka ba tana ne tabbatarwa ne saboda haka ba shakka take kunnutarwa ba anan wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidin cewa mutane ne wato dubu ɗari da mutanen da aka tura shi zuwa gare shi dubu ɗari da wani abu sannan gaba ɗayan su kuma fa amanu fa mata'anahu ilahi dukan su da ya tafi da awata biyu kuma suka yi imani muka ji yadda su daɗi zuwa wani lokaci wasu kuma suka ce a'a fa wa arsalnahu ila mi'ati alfin mun aika shi zuwa ga mutane dubu ɗari aw yaziduna wata kila ganin idan wani zai iya ganin kamar ma sun haura dubu ɗari kamar misali mutum ne ya je ɗaurin aure ga mutane ya ce wallahi sun doki kaza alhali watakila mutum goma ya gani a gurin a can mutum sha biyar a can mutum goma a can sai ce sun haura hamsin wallahi mutum talatin da biyar ne amma idan ka haka ya nuna ba shi da malamai suka ce auya zidun a ganin idan mutane cewa suna ganin ma sun haura dubu ɗari ɗin domin mutum ya zo ya ga adadin mutane ba iya adadin yake faɗa ba a take yake yi to sai aka ce a hasashen mutane suna ga kamar sun haura haka ma na yawwa kamar yan ta'adda za ka ga yan garin sun ce sun wuce wa da babura guda 20 ne sai a ce sun fadari saboda sun tsora ta su lokacin da suke kallon sa a tsora ta suke kuma sun wuce wata kila kowa ya yi goyo to sai ce sun haura babura ɗai to irin wannan ne shine wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun sai Allah yake ne fa amanu bi suka yi imani gaba ɗaya garin fa mata'anahu ila hin sai muka jiyar da su wato zuwa zuwa wani dan lokaci wayannan mutanen ne Allah madaukaki annabi alaihi salatu wasallam yake ba wata al'umma ta annabawa da suka taba imani gaba ɗayan su wanda mutanen annabi Yunus alaihi salatu wasallam kuma haka ma Allah ya faɗa a cikin suratul Yunus falawla kanat qaryatan amanat amanat fa nafaha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizi fil hayatid dunya ko wa mata'nahum ila hin cewa ba wata al'umma da aka taɓa tura annabi gaba ɗaya suka yi imani banda mutanen annabi ne kaga da Allah ya kuma tantance shi ya kuma tura shi to wannan mutanen sama da dubu ɗari gaba ɗaya suka musulunta gaba ɗayan su to sai Allah ya ce فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون الله بروك جنسر جيسي فاستفيهم تنبيسوا سوى لمن كافران علي ربك البنات shin ubangijin ka da ya halice ka shine mai ƴaƴa mata wala humul banuna su kuma maza domin ai ɗabi'a su kenan wai za ku kira a duwan bil'unsa wannan wajuhu muswaddan wa huwa kabi su ba za su a yi musu albishir da yamal ba sa son ta kwata kwata ba sa su amma kaga abin da wato suke yi da suka zo suka ce Allah madaukakin sarki yana da ƴaƴa iska ce kuma ƴaƴan ma mata ne sannan mala'iku ne ƴaƴan innal ladina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al mala'ikata tasmiyat al unsa wanda ba su imani da Allah da ranar lahira ba suna kiran mala'iku da wato mata sun sanya musu suna sun rada musu kuma suka ce mata ne bayan sun ce ƴaƴan Allah ne to shine Allah yake fastafi yi musu fatawa abin nufi tambaye su ali rabbikal banati in yanzu ubangijinka yana da ƴaƴa mata wala humul banun su kuma maza tambaya am khalaqnal malaikata inasa shi za kan gurin yace ala kuma zakaru wa lahul unsa tilka idan ismatun biza in hiya illa asma sammaytumuha antum wa aba'ukum sai yace ni ma nazzalallahu biha min sultan yanzu ku ne masu maza shi kuma yana da mata sai Allah yake wannan rabo ne na zalunci inda ku ba kwa san matan nan sannan ku tashi rawa sai ku bawa Allah ƴaƴa mata kawai kuma matan nan zargin su kuke ba kwa kaunar domin su a gurin su haihuwar ƴa mace ba za ta tsina na ba komai ba domin suna son su haifi ɗa namiji domin ya amfane su yaƙi kawai ake jahiliya suna so a samu yaro isa sai mutum ya haifi ɗa ya saba suna harbu yaƙi kawai domin yana so ya zama jarumi rambo wanda zai taya kan mutane idan aka haifi mace ce to me zai da ita ita ba komai za ta yi karewa ma ga shi na al'ada ga kaza ga kaza ga kaza ba ruwan su da ita sab ba sa su to shi da tabi'a ce mutum yanzu ya zo yana da yaya mata ya rika zargin su ko ya rika jin cewa shi kawai yaya mata Allah ya bai da wannan niyyar ba daidai bane tabi'a ce ta kafiran makka mutum ya dauko yana jin cewa da akwai masu zargin matan su akan cewa kullun yaya matan su yayi ba sai dai mutum yana so dai dan sha'awa cewa za ka yi ɗabi'a ɗan adam in ya yi ƴaƴa maza zalla to za ka yana sha'awar ƴaƴa wannan ba laifi ba ne sha'awa ko ita matar ko kai baka nuna ba za ka yi ta tana su amma dai mutum ya nuna baya son wani jinsi ya fi son wani wannan haramun amma dai kamar wata baiwa Allah da wato ya bata ƴaƴa maza da yawa sai ya ubangiji da ta tashi zuwa aikin haji kusa yayanta takwas din maza da za ta aikin haji ta ce ya ubangiji Allah ka bani mace tace yanzu ya ubangiji Allah na tuba idan na tashi rashin lafiya wa zai jinya ta a mazan kaga wannan hanzari ta kawo shine wanda ya biya mata wani a cikin kannanta ne kowa yake ce kin je ki wa Allah magiya kuma wallahi kacce ta kaje mata ta yi kaga abun mamaki da ta tashi yin jinyar rasuwa ɗan nan ita ce jinyar ta. To kaga wannan wani abu ne daban ba wai Allah kake ba kyamar mazan kake ba. Yawwa ɗabi'a kawai ta kalla yau da gobe kaga wannan cutar tsakani da Allah sai dai su kai gidansu matan su ji in ba ta kawai girki ce. Ko ba haka bane domin akwai wanda ba ta yi cewa ba dan ne ba ba kwa gani yanzu suna neman wani wata yanzu za ta yi aure sai ta tambayi babar kana da rai tambaya shi in ba ta da rajiya ce alhamdulillah ina ga yamma in baka san wannan ba yau na ga yamma akwai matan da yanzu na manta wani suna da suka ba su wallahi har sunan sun ga mun da bakin Orsa ko a ba wannan bane ai ban da wannan nan kun kara mun da bidiyo akwai wani suna da suka faɗa da na riki wallahi aka ce ga uwar miji in dai ba ta da rai sosai har barka suke wa juna Allah ya ce wa shi ya jiri shi ta tafi to saboda haka kaga abin da Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa to dabi'a ce ta wato kafirai fastaqima li rabbikal banatu wa lahumul banun tambaye su yanzu ku kuna da yaya maza su kuma kuma ubangiji madaukakin sarki yana da wa ubangijin yana da yaya mata ku kuma kuna da maza am khalaqnal malaikata inasa ko ko mun halitta malaiku a matsayin mata ne wa hum shahiduna a gaban su duk tambaya Allah yake a gaban ku muka halitta malaikun mata sai Allah ya ce ala saurara ka ji innahum min iftihim ai yana daga ƙaryarsu da suka kirkira la yaquluna wa ladalla suna cewa Allah ya haihu domin alwalad yana nufin ɗa namiji ko mace kaga amma sun faɗi me ya haifa din a wani gurin wa innahum la yaquluna wa innahum la kadibuna kai kuma ƙarya suke yi inda Allah sun ce Allah ya haihu kuma ƙarya suke yi to ko shakka babu tun da za a nuna mun lokaci yayi na dauka za mu iya fara ta zuwa karshen sura za mu tsaya anan tafi ne zuwa matashi fastamfi mu an rabbikal banat abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana ina roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da zubobin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon banta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na da kai Allah ka biya musu bukatun ina da Allah da suna yanka kyawawa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya iyayen mu Allah ka jikan su da gafara masu rai kuma Allah ka kara musu lafiya da nisan kwana ina da Allah da suna yanka kyawawa da tsofin ta madaukaka waɗanda suke neman aiki da sana'a da kasuwanci Allah ka agaza musu muna da kowa wani da suna yanka kyawawa kasar mu Allah ya zauna da mu lafiya masu neman mu da matsala da tashin hankali Allah ka maganta mana waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين